أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyid al-mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in tare da sharhi na riyadu salihin na al-allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna 24 ga watan muharram hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku sati da ya gabata muna cikin babu fadlil gina gani shakira mun tsaya akan hadisin abdullahi da umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار حديث نيوان الإمام البخاري ده مسلم سكف قدش za mu tashi kan hadisi na abu huraira قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ورجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا وفعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم قال الدثور الأموال الكثيرة والله أعلم wannan hadisi kamar yadda muka gani abu huraira wanda ya dala ta ƙara tabbata gare shi rawaito shi cewa mutanen muhajirai wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wanda suka zamanto talakawa ne sun zuwa manzala sallallahu alaihi wasallama suka ce suka ce mishi ma'abuta dukiyoyi masu yawa sun tahi da lada ko daraja matsayi maɗaukaka da ni'imomi tabbatattu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu menene wannan dalilin mene wa qalu suka ce yusalluna kama nusalli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يصلون كما نصلي suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutane suna sallah kamar yadda muke sallah wai sumuna kama nasumu hakanan suna azumi kamar yadda muke azumi wai tasaddaquna wala natasaddaq kuma suna abinda mu ba mu da shi suna yin sadaka mu kuma ba mu da dukiyar da za mu yi sadaka da ita wa ya'tiquna wala na'tiq suna ɗiyautar da bayi, mu kuma ba mu da bayan da za mu ɗiyautar da su. Ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, manzala wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ce, Afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum yanzu ba zan karantar da ku ba zan sanatar da ku da wani abin da za ku riski wanda suke gabanacinku na al'ummomi diya tsawon rayuwa da Allah maɗaukaki ya ba su, za ku riske su ta ɓangaren lada, wa tasbaku na bihi man ba'dakum kuma za ku rigayi wanda suke suka zo bayanku, wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum kuma ba wanda zai hiku ɓangaren lada sai wanda ya aikata kwatamcin abin da kuka aikata. qalu bala ya rasulullah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce haka nan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala tusabbihuna ku yi tasbihi subhanallah wa tahmaduna ku ce alhamdulillah wa tukabbiruna Allahu akbar dubra kulli salatin bayan kowace sallah salatan wa salatina marra ku karanta wannan su 33 tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 faraja'a fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan fakirai suka tai suna aikata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya umarce su da shi domin su samu gajiyar lada su riski wa'ancan mutane wanda suke da dukiya wanda suke sadaka da ita suna kuma diyo taswa sai suka ce mazala sallallahu alaihi wasallam sami'a ikhwanuna alul amwali bima fa'alna ƴan uwanmu mabuta dukiya sun ji abinda muka aikata fa fa'alu mithla kuma suka aikata kwatamcin abinda muke aikatawa kenan ya zo gabar da wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum su ma sun aikata kenan a nan fifiko har yanzu ma'abuta dukiya suna da fifiko a kan talakawa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah wanda tsirayen Allah da mucin shi su ƙara tabbata gare shi ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce daga Allah rahma ce daga Allah na baiwa wanda ya so muttafaqun alaihi wa hadha lafzu riwayati muslim wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kuma lafazin wannan na Imam Muslim ne. Imam Nawawi rahimahullah ya tafsiri ya ce ad-duthuru al-amwalul kathira dukiya mai dimbin yawa wallahu alam Allah shine mafi sani. Al-Allama Sheikhul Islam Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin ya zo kan wannan bayanin hadisi. Qala zakara ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه sannan ya ambace hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi hina ja'a fuqara'ul muhajirin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da fakiran muhajirai suka zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce ya rasulullah fa qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ahlud duthuri bil ujub ma'abuta dukiya sun tahi da ladaddaki, jam'u ajir, can kuma wannan ruwaya الدثور بالدرجات العلى سنتهي معبوتا دوكيوي سنتهي دلادة دكي قال جمع أجر أجور كنا جمع نينا لادا بالدرجات العلى والنعيم المقيم سنتهي هكذا da matsayika maɗaukaka hakanan da ni'imomi tabbatattu ko ni'ima tabbatatta darajat jam'i ne na daraja ita kuma daraja lada ne yake ba wannan mutum matsayi qala wa ma zaka menene wannan ko wani da wani abu ne qalu sai sahabbai suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nusan kama nasum ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق يعني فهم أفضل منا idan suna kwatantar da wannan abu suna nihin cewa su sun yi mu falala sun yi mu fifiko li'an Allah manna alaihim bil mali domin Allah madaukaki ya musu ni'ima ya musu kyautar dukiya fa bazaluhu fi ta'atillah sai suka ta yadda wannan dukiya suka bada ta a biyayya ga Allah maɗaukaki, wa fi ma yurdillaha da abin da yake yardar da Allah maɗaukaki. Wa ƙala alaihi salatu wassalam, manzala wanda tsira Allah damuncin shi su ƙara tabbata gare shi ce, Afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbaquna bihi man ba'dakum wala yakunu ahdun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum فقالوا سكت بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين يعني تقولون أنا نهم كتي سبحان الله ثلاثا وثلاثين كتي سبحان الله ثلاثين سو ثلاثين دوكو والحمد لله ثلاثا وثلاثين كتي الحمد لله سو ثلاثين دوكو والله أكبر ثلاثا وثلاثين كتي الله أكبر talatin da uku fasaru ya fa'alu na zalik ma'abuta dukiya sai suka kasance suna aikata wannan abiban da talakawa suke aikatawa walakin al'agniya sami'u bi hada fasaru ya fa'alu ya kuluna yusabbihuna wa yukabbiruna wa yahmaduna talatan wa talatin dubra kulla salat فرجع الفقراء من مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan talakawa mabukata suka tahi karo na biyu ya zuwa wajen manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi wa kalu suka ce ya rasulullah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima sana'na fa sana'u mithla fa qala alayhi salatu wassalam dhalika fadlullah yutihi man yasha yani anna Allah azza wa jalla agnahum wa atahumul mala cewa Allah madaukaki ya wadatar da su ya ba su dukiya fa bazalu fa bazaluhu fi ta'atillah suka tahiyyar da wannan dukiya ta suka bada ta a cikin biyayya ga Allah madaukaki wa hadha fadlullah wannan kuma falala ce ga Allah madaukaki wa fi hadha mala yace a cikin wannan dalili a cikin wannan hadisi dalilun ala anna sahabata kanu yatasabaquna ila alkhair akwai dalili cewa sabon manzala sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna rigan geto suna rigai-rigai ya zuwa aikata abin da ya zamanto alkhairi ne fala agniya ulama sami'u bima arshada ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallama alfuqaraa badaru ilaihi wa fa'alu lokacin da mawadata su ma suka ji abinda manzala sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa talakawa ba su yi ragon kaya ba ba su samu kasala ba su ma suka yi gaugawa suka aikata abin da suka aikata wal fuqara ujau yashkuna annahum la yastati'una fi'la بعض العبادات المالية لقلة ذات الأيدي لقلة ذات أيديهم وأن تلكا سكزو سنا كيكو كنسي زوا مزا وجم مزالة صلى الله عليه وسلم cewa ba za su iya aikata wani shashin ibada ba ta dukiya wa'anda wancan mutane suke aikatawa dalilin cewa talakawa ne hannunsu baya da komi farshadahum annabi sallallahu alaihi wasallama lima yudrikuna bihi man sabaqa azala sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu hanyar da abinda za su aikata wanda za su rigayi wanda za su riski wanda suka gabace su wa yasbaquna bihi man ba'dahum kuma su rige wanda suke suka zo bayan su wa fa'alu dhalika illa annahum ataw marratan ukhra yashkuna anna ikhwanahum al-aghniya lamma sami'u bidhalika badaru bi fi'li wa qala lahum alayhi salatu wassalam dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha قال والخلاصة ما ليتي كرشن دي الأمر أنه يجب على الإنسان إذا أتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي الله cewa idan Allah madaukaki ya ba mutum ya ba mutum dukiya to yayi kokarin wajibi ne ya tahiyar da wannan dukiya ya shigar da wannan dukiya ya ciyar dukiyar shi a cikin abin da zai yarda Allah madaukaki fa inna hadha huwa alladhi yuhsad to wannan irin wannan ne shine ake wa hasada yani yugbatu ma atahu Allah min almal ake mai kamun ga ko kuma ayi ina ma a ce ina da dukiya irin tawa ne in aikata irin abin da yake aikatawa na alkhairi قال المؤلف رحمه الله باب ذكر الموت وقصر الامر babi wanda yake karantar da mu ambatan duniya da takaitar da dogon guri قال الله تعالى الله مدوككي نا cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur malin ya bude wannan babi da wannan aya kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai ta ɗan adam da wadda ba ta ɗan adam ba sai ta ɗanɗana ɗacin mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam kawai ana cika muku ladaddakin ku ne ranar kiyama faman zuhiziha anin nar wanda aka ture shi aka gusar da shi daga shiga wutar jahannama wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna faqad faz to tabbat ya rabbanta babu wani rabbu wanda ya yi wannan rabo sai ganin fuska Allah maɗaukaki. Wamal hayatud duniya illa mata'ul ghurur. Rayuwar duniya ba ta kasance ba sai kawai ɗan jin daɗi mai ruɗaswa. Malam cikin wannan sharha ya ce, Ƙalal mu'allifu annawawiyu rahimahullah fi riyadu salihin. Imamun Nawawi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya faɗi a cikin wannan littafi nashi riyadu salihin. babu zikirin maut wa kasurul amal babi wanda yake bayanin ambatan mutuwa da takaitar da dogon guri hadal babu yadhkuru fihi almuallif rahimahullah annahu yajibu ala al-aqil an yatadhakkara al-maut wa an yaqsura al-amala fi ad-dunya wa laysa al-amalu fi thawabi Allah azza wa jalla wa ma indahu min thawabi al-jazil liman amila salihan mala yace a cikin wannan babi malam wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce wajibi ne akan dukkan mai hankali ya tuna mutuwa cewa akwai ranar da zai mutu in ya kasance na kai aje a yi sallar gawa da shi aje a binne wane da shi to ya tuna wata rana wa akan shi ne shine za a wa sallah aje a binne yayi ka tuna mutuwa wa an yaqsura al-amala fi dunya kuma ya takaitar da dogon guri a nan duniya walaisa al'amuru fi thawabillah azzawajal ba ana nihin guri ba a cikin neman ladan Allah mai girma da buwaya wama indahu min thawab da abin da ke ga wajen Allah na ladaddaki aljazil mai girma mai yawa liman amila saliha ga wanda ya aiki na garna kwadai ba wannan aiki ne ba ana nihin gurace-gurace na duniya wanda ita ku duniya gusassa ce ba komi ba ce ba mun ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa da dai duniya ta kai matsayin fuffiken sabro to da kafiri bai sha ba ko da kwatawa ce ta ruwa lakin al murad annaka la tutil al amal ana nihin munha anan kakka huce ka doka yawaitar da dogon guri ka tsawaitar da dogon guri fi duniya a duniya fa kam min insanin ammala amalan ba'idan fa'izal ajalu yufji'uhu da yawa za ka samu mutum ya sanya wa kanshi dogon guri mai nisa na yi kaza kaza zuwa kaza shekara kaza in yi kaza wata kaza in yi kaza sai dai ina fa'izal ajalu yufji'uhu sai kwatsam ajali ya zo ya mamaye shi wa kam min insanin yuqaddir wa yufakkir sayaf'al wa yaf'al wa yaf'al da yawa zaka samu mutum iya tunani iya kaddarawa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza fa idha bihi qad intaha ajalu sai kwatsam kaga ajalin shi ya kare rayuwar shi ta kare wa taraka ma ammalahu kuma sai bar abin da yake guri da shi wanqata wanqata hablul amal sai zamanto igiya ko tafarki na wannan guri ya yanke wa hadara al ajal ajali sai zo فالذي ينبغي للإنسان العاقل كلما رأى من نفسه طموحا إلى الدنيا وانشغالا بها واغترارا بها أن يتذكر الموت ما ليتي abin da yake ya kamata ga mutum mai hankali duk lokacin da ya ga ran shi tana da nugun guri da kwaɗayi ya zuwa duniya da shagaltuwa da ita da ruɗuwa da ita to ya tuna mutuwa cewa wannan guri nashi mai yiwa ajali ya zo ya yanke shi wai tazakkaru hal al-akhirah yatina hal al-lahira lianna hadha huwa al-ma'alu al-mutayaqqin domin wannan ita ce makoma wadda ta zamanto tabbatatta wama ya'maluhu al-insanu fi dunya abinda mutum yake gurin shi gurin shi a nan duniya faqad yahsul wa qad la yahsul mai yiwa ya samu abinda yake wa guri kuma mai yiwa ba zai kai wa gacci ya zuwa gurin shi ba Allah madaukaki na cewa man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha wanda yake son wani abu na duniya mai gaugawa to za mu gaugauta mashi mu bashi abin da muka so shi ma qala la ma yasha'uhu ba wai abin da shi yake so ba in gane ko kana yin mutun ya roki Allah Allah ya bashi kaza Allah ya bashi kaza in Allah ya bashi ba wai dole bane sai abin da ya nema Allah zai bashi a'a sai abin da Allah ya ga dama ya ba mutum la ma ya sha'u huwa ba wai abin da shi yake so ba bal ma ya sha'u Allah sai abin da Allah madaukaki ya ya so shi azza wa jalla mai girma da buwaya liman nuridu kuma shi ma ba ga kowa ba ba kowa ya roke mu ba za mu bashi a'a sai wanda muka so mu ba thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan mu sanya mai wutar jahannama zai shige ta mazmuman iya abin zargi madhura iya wulakantacce wa man arada al-akhirata wanda kuma ya so lahira ya samu ladan lahira da ni'imomin aljanna wa sa'a laha sa'yaha kuma yayi aiki irin na shiga aljanna ba kawai yayi ta fata Allah ya sanya ni aljanna Allah sa mu kasance daga cikin aljanna kawai kuma ya bar aiki a'a sai ya yi aiki irin aikin 'yan aljanna wa huwa mu'min kuma iya halin mumini ba kafiri ba wa ula'ika kana sa'yuhum mashkura wa'annan su ne wa'anda aikin su abun godiya ne wanda za a gode musu aikin su za a yi godiya akan shi wannan kuma akwai nau'i na iltifati can ya zo da ifradi wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ya nan kuma sai ce fa ulaika wa annan kana sa'yuhum mashkura sai zo da jam'i thumma dhakara al-ayat sannan malam ya ambaci ayoyi wa minha qaulullahi ta'ala qaulullahi ta'ala na daga wannan ayoyi fada Allah madaukaki da yace kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai ta dandana dacin mutuwa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah qala fa kullu nafsin manfusatin min bani adam wa ghairi bani adam za'iqatul maut kowace rai wadda rai an busa mata shi na gudana to fa daga banu adam ne iyan adam ne mutane ne ko kuma ba mutane ne ba wannan rai sai ta dandana dacin mutuwa labudda an tazuqal maut babu makawa sai ta dandana mutuwa wa abbara bi qawlihi manzala sallallahu alaihi Allah madaukake bayani da faɗa shi za'iƙa ɗanɗanawa, li'annal maut ya kunu lahu mazaƙ, domin mutuwa na da ɗanɗano murrun ɗanɗano wanda ya zamanto mai ɗaci ya kirahuhu kullu insanin wanda kowane mutum iya kyama wannan wannan ɗanɗano. Lakin mumin sai dai shi mumini, idan hadara ajaluhu wa bushira bima inda Allahi azza wa jal a habba liƙa Allah, sai dai mumini idan ajalin shi ya halarto ya zo kuma aka mai albishir da abin da ke wajen Allah mai girma da buwaya to za ka ga iya kwaɗayi iya son gamuwa da Allah maɗaukaki wala yakrahul maut duk da wannan ɗacin nata to bayya kyamata hina izin a wannan lokaci lokacin da aka mai bushara da gamuwa da ni'imomin Allah maɗaukaki qala ta'ala Allah mai girma da buwaya yake cewa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ku sani cewa dai ana cika muku ladan ku ne ranar kiyama ai tu'tuna ha wafiyatan kamilatan yawmal qiyama gobe kiyama za a ba ku ladan ku a cike kammalalla cikakka ranar kiyama wa in utiyal insanu ajruhu fi dunya fa innahu laysa hadha wal ajru faqat malai ce ko da dai a mutun nan duniya an bashi ladan shi a nan duniya to kuma ba wai wannan ladan bane kadai a'a بل الأجر الوافي الكامل الذي به استوفى الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة ما لا يتبردي لا دا تككي كاملل wanda za a cikawa mutum shi cika iya cikin lada zai kasance ranar kiyama dai wa illa in ba haka ba fa innal mu'mina qad yusabu ala a'malihi salihah fid dunya mai wa Allah madaukaki ya sakautawa mumini amsa ayyukan shi na duniya ya bashi alkhairi ya sanya mai albarka ya ja da rayuwar shi da abin da ya kama da haka ya kare shi dalilan aiki na alkhairi da ya daga dukkan wani sharri mai yiwa Allah madaukake ya sakauta mishi a nan duniya da ayyukan shi lakin laysa huwa al-ajrul kamil sai dai wannan ba lada cikakke bane ba alladhi fihi at-tawfiyatul kamila wanda a cikin shi akwai cika cikakka kamilalla li'anna hadhihi innama takunu yawmal qiyama domin wannan tana kasancewa ne ranar kiyama fa manzuhi ziha anin nar dukkan wanda aka gusar da shi daga wuta zahzaha yani ab'ada an ub'ida anin nar kina aka nisatar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza tabbat wannan mutun ya rabbanta li'annahu naja min almakruhi wa hasala lahu almatlub domin mutun ya kubuta daga abin kyama abin ƙi kuma ya samu abin da yake nema naja min al-makru wa huwa dukhulun nar ya tsira daga abin kyama shine shiga wuta wa hasala lahu al-matlub kuma ya samu abin nema wa huwa dukhulul janna shine shiga aljanna wa hadha huwa al-fawz al-azim alladhi la fawza misla wannan kuma shine babban rabo wanda babu wani rabo wanda ya kai ya shi sai ni'ima ta ganin Allah maɗaukaki gobe kiyama. Kala wa mal hayatud duniya illa mata'ul ghurur. Rayuwar duniya bata kasance ba kawai sai dan jin daɗi mai rudaswa. Sadaqallahu azza wa jal. Allah ce Allah mai girma da buwa yayi gaskiya a duniya mata'ul ghurur. Duniya dan jin daɗi ne mai rudaswa. Ya'ani mata'un laysa da'im. Dan jin daɗi ne wanda ba dawwamamme ba. Gane ko? Duk yanda mutum zai ji daɗi a duniya ko dai wannan daɗin ya tahi ya barka ko kuma ka tai ka bar wannan daɗi ina almuhimmu dai daɗi yankakke ne bal kullu ma yakunu lil musafir mata'un yasul bihi ila muntaha safari dukkan abin da mutum zai yi guziri na jin daɗi wanda zai kai ga shi ya zuwa ƙarshen bulaguran shi wa ma'a zalika fa huwa mata'un guru duk da haka wannan abin jin daɗi ne wanda yake ruɗaswa tagurrul insanu wadda take rudar da mutum ita duniya tazdanu lahu tana mai kawa wa tazdahar tazdahir hakanan tana mai kyalkyali wa taktahil tana mai kwalliya ta sanya kwalli wa tatahassanu tana yin kawa dai ta yi kyau wa takunu kal ahsan shay sai a waye gari kaga duniya kamar ta yi komi kyau walakinnaha taqtar sai dai kuma ruduwa ce tagurruhu wannan duka rudani ne ba gaskiya bane kullama kasaratu dunya wa tathbutu al-insan tuthabbitu al-insan biha fa bu'd min al-akhirah qala kullama kasaratu dunya duk lokacin da duniya ta yawaita wa tuthabbitu al-insan biha aw tathabbata tashabbasa al-insanu biha mutum ya zamanto ya kwankwaɗe ta ya ƙoshi a biha fa bu'dun min al-akhirah to wannan nisa ne daga lahira ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم dalilin haka manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi yake cewa wallahi mal faqru akhsha alaikum wa inna ma akhsha alaikum an tuftah lak alaikum ad-dunya kama futihat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba wai talauci nake muku tsoro ba ina muku tsoron cewa Allah maɗaukaki shin huɗa muku duniya ya ba ku arziki ya ba ku jin daɗi a duniya ya buɗe muku duniya kamar yadda ya buɗe wa mutanen da suke gabaninku suka yi gwagwarmaya a kanta suka yi da ganganto a cikin neman duniya fatana fasuha kuma ku yi gwagwarmaya a yi huce huce na huce a cikinta kamar yadda suka yi huce na huce ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su ولهذا مالن yace dalilan haka najidul insana ahyanan yakunu fi halid dhiq wani lokaci zaga mutun iya cikin hali na kumci aw wasat aw al wasat khairan min kuma ko ya zaman to tsaka tsakiya kuma wannan shine alkhairi a gare shi fi halil gina a lokacin wadata malai ya so ya hankali cewa kan wadata ta huce gona da iri kai dai kada hankada li'annahu yaghurruhu al ghina domin wadata na rudar da mutum wa yutghihi na sanya mai girman kai wal iyad billah Allah madaukaki ya mana tsari da haka wal hadha qala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur yani fala taghtaru biha kada ku rudu da duniya wa alaikum bil akhirah ku yi ruko da ayyukan da za ku samu riba a lahira allati idza dhuhziha fiha al insanu 'anil nar wadda idan aka gusar da mutum daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna fa innahu bidhalika yafuzu fawzan la fawza mithla da wannan ne mutum yake rabbanta rabbanda babu wani rabo kwatance shi aga muna iya tsayawa a wannan gaba abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk